بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد abuwa musulmi da muka sake haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar litinin takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta biyar, wanda ya daidai da sha takwas ga watan hukun gani isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 dan dasawa a inda muka tsaya na tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a jiya muna cikin tafsirin suratul nasi'at a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 20 yau da yarda Allah za mu tashi farkon aya ta 20 da dai fara Allah madaukakin sarki ta kaddara wa asa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
Allah madaukakin sarki bayan ya tambayi manzon shi shin labarin annabi Musa da Fir'aun bai zo mashi ba ya ba shi labarin yadda aka yi ya aiko Musa ya zuwa Fir'aun da kuma gwagwarmaya da Musa ya yi da kuma abin da ya tunkari Fir'aun da shi za Allah subhanahu wata'ala zai ba mu kuma ya umarci Musa da ya gwada mu Fir'auna ayoyi wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi da Allah subhanahu wata'ala ya aika Musa ya zuwa Fir'aun tare da ɗan'uwan shi Harun kuma ya ba su ayoyi ya ba su alamu wa'anda suke nuna eh lalle su manzanni ne daga wajen Allah ba dan komai ba dan su gwada ma waɗannan dan su gwada ma Fir'auna da mutanen shi waɗannan ayoyi kowane annabi ko mafi yawancin annabawa Allah subhanahu wata'ala yana ba su aya yana ba su mu'jiza shine abin da ake ce magagara ba da abinda mutanen da suke rayuwa a cikin larabawa a cikin al'umma wannan annabi ba su iya zuwa da shi Allah subhanahu wata'ala kuma idan ya tashi ba da irin waɗannan ayoyi yana kallon kowace al'umma ne al'ummar da mutane suke rayuwa al'ummar da aka turo ma annabi al'ummar da annabin yake rayuwa a cikinta Allah subhanahu wata'ala da ilimin shi ya san abin da wannan al'ummar take takama da shi ya san kowace al'umma abin da ta yi shi ta yi takama da shi yasa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka kasance larabawa ne suka kasance suna takama da iya magana suna takama da fasaha ta yaransu da laye maganganu da kirkira magana da yin magana suna ji da wannan Allah subhanahu wata'ala sai ya ba masa Allah alqur'ani ya kalubalance su da wannan alqur'ani yace su zo da sura guda su zo da sura goma su zo ma da aya guda ƙarshe dai Allah subhanahu wata'ala ya san ba su zuwa da shi ya ce to ka gaya masu kulla in shi tamatul insu wal jin ala an ya'tu bi misli hada qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira to lokacin da Allah subhanahu wata'ala yayi ta kalubalantar su da su zo da abin da suke iyawa da shi irin da alkur'ani inda sun ce waka ce to ai a cikinsu akwai mawaka waɗanda suke da yawa su zo da shi mana sun ce wani ne ke mai bita to su ma a cikinsu wani yi wani bita su zo da shi Allah subhanahu wata'ala da ya ga duka sun kasa zuwa da shi sai ce to ya ce wa manzon shi to ka gaya musu da aljannu da mutane za su dauro a kan su zo da irin wannan al'ur'ani ba za su iya zuwa da shi ko da sashen su yana da taimaka masa shi wannan ita ce mu'jiza wadda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutanen sun kasance ba su da abin da suke takama da shi suka yi kwarewa da shi kamar wannan fasaha iya magana haka annabi Isa alaihi salam ya rayu a cikin al'umma wanda babu abun da suke takama da shi ba abun da suke ji da shi kamar likitanci shi sa Allah subhanahu wata'ala sai ya sa shi yake cewa wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idni rabbi annabi isa shi ba magani da yake karshe a likitanci shi sai mutum ya mutu ma Allah yake sa ya raya shi Allah subhanahu wata'ala ya mashi mu'jiza ciwukan da su a lokacin ba su da magance su annabi musa sai ya zo ya taba mutum sai ya warke ya ce wa ubriul akma dukka zai zan iya warkar da wanda yake da makanta ko kuma wanda yake da kuturta ko kuma wanda yake zabayani annabi musa ce zai iya warkar da shi ya yi mishi magani kuma da izinin allah ne idan suka zo sai ya yi musu magani har ya kai yana raya matattu da izinin allah subhanahu wa ta'ala saboda a lokacin shi mutanen sun yi fice ne sun kware ne a wajen fannin likitanci haka aka zo ga annabi Musa alaihi salam mutanen Fir'auna a lokacin babu abun da suke takama da shi babu abun da suke ji da shi kamar sihiri shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya tashi aika annabi Musa sai ya aika shi yake cewa tisi ayatul la fir'auna da ayoyi guda tara ya zuwa fir'auna da mutanen shi ya sako da kai musa ya zo musu da waɗannan ayoyi ya je wa sandar shi ta koma macijiya ya yi sa hannun shi a cikin hamarta da ya yi ruwa su yi sai suka ce a wannan lalle babban mai suke fir'aun da ke cewa ina haza da sahihun ali yuri a yuri da kumin arziki ba ma za ta wannan lalle masihirci ne wanda yake gwananne wanda ya kware a wajen iya tsari ba don komi bai zo ya zo ne don ya fitar da ku daga cikin ƙasar to mi za ku aikatawa mu kuke jira da shi sannan dai wannan su ne ayoyin da allah subhanahu wa ta'ala yabba annabi musa annabi musa da ya je gwada wa fir'auna kamar yadda muka karanta a jiya fir'auna ya ce mishi ya ce awalau ji'tuka bisha awalau ji'tuka karjitukum bi ayatin min rabbi na zo muku da ayoyi daga wajen ubangijin fir'aun ya ce mashi in kunta ji'ta biha fa'at biha in kunta min as-salihin lalle in ka zo da waɗannan ayoyi to ka zo da su in dai kai mai gaskiya ne yanzu Musa ya zo wa fir'auna da ayoyi kuma ya yi mishi wa'azi ya kira shi da ya bar bauta ya bar ɗaukar kanshi a matsayin allah saboda shi fi auna kafircin shi ya wuce bauta wani shi ne ake bauta bayan wannan ya zo mashi da ayoyi mu ya yi saura ta tafiyar auna ya yi imani amma saboda dagawa da ɓanna a bankasa da jiji da kai na fir'auna ba kan zaba wasu sai ya ƙaryata ya ta gaskiyar nan da Musa ya zo mushi da ita tunda ya tambaye shi zo da ayoyi inda shi mai gaskiya ne kuma ya zo mushi da ayoyi mu yadda ce ya yi imani sai da ya yi imani ya ta kuma ya saba ma umarnin ubangiji shi ya saba ma abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da shi na ya bar banu Isra'il su bauta ma Allah su shi ma ya dawo ya bar bautar wani abu ya dawo yana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kai fir'aun abu na warin da yi shine sai ya kareta ya kareta annabi Musa kamar yadda muka karanta yanzu yace ba kowa bane shi face masihirci ne wanda ya zo ne don ya fitar da ku daga cikin ƙasar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari bayan fir'auna ya karyata sun ma'adbar yasa sannan ya juya baya yana mai tsayiya yana mai gaugawa alamar tafsir su cewa sun matawalla fir'aunu mushtahidan fi muharabati musa sai fir'auna ya juya ya baya baya yana mai kokari yana ba da duk wani ƙarfin shi don ya yaki musa don ya kare mutane kasu ma'annan musa sun ma'albara yasa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ai ya juya baya ne yana mai sauri irin wannan ya nuna ya yi wushi daga annabi musa ya tashi tunda ana a fada yana zaune ko da musa ya zo da waɗannan ayoyin ya karya shi sai ya tashi juya baya yana tushi yana mai sauri ya je ya ga yanzu wani mataki ya dace ya dauka Allah subhanahu wataala ya ba mu labari ke cewa fatawalla fir'aun fajama akaidahu thumma ata fir'aun ya ba da baya ya je ya tattara duk wani kaidi duk wani makirci da yake iya tattara sannan ya dawo ba da komi ba don a kalubalanci annabi musa da abin da ya zo da shi da ayoyi a wani waje allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari da fir'auna ya juya qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim yace ma yan fara shi baki ɗayan su wannan wanda kuke gani ba dan komi ba dan ya kange su daga shagaltuwa da abin da musa ya zo da shi saboda mutane suna da hankali suna fahimta kenan shi kuma tun da shi ne mai mulki ya ga an zo da abin da ya nema ne an zo da wani abu wanda yana haddada mulkin shi wanda yana iya mai tasiri a cikin mulkin shi sai yake ce musu inna hadha la sahirun alim kada ku damu da wannan kada ma ku saurare shi ba kowa bane shi face masihirci ne wanda yake bari wanda ya gwanance mai ya gwanance a cikin sihiri wanda mai cikakken ilimi ne a cikin sihiri yuridu an yukuri ya kumbin ardikun bi sihiri ba ma za ta yana so ya hitar da ku daga cikin ƙasar kasan mutane idan aka ce mutum ba ko ya zo musu ba abin da ke sa su ƙara tsanar wannan bakon kamar a ce musu wannan bakon ya zo ne wadon ya yake ya zo ne don ya mamaye abin da kuka mallaka ya zo ne don ya maye gurbin wata rana ya mulke ku shi yasa fir'auna yake ta aiki da wannan usulubu yace gina masu cewa ya zo ne ba don komi ba don ya gashe kasar ya maida ku bayan saboda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu kamar yadda muka karanta a baya fir'auna ya sa al'umma shi sun zama bangare bangare ya mayar da wasu kaskantattu a cikinsu wanda su ne bani isra'ila idan ya ba su labarin cewa to ga wani ya zo so yake ya hijja ku a cikin ƙasar ya amshe wannan ƙasai ta zama mulkin shi to kenan za su dinga tunanin za su koma kaskantattu kamar yadda aka maida banu isra'ila kaskantattu a cikinsu ya ce sai suka ba shi shawara suke cewa arjihu wa akahu wa ba'atul mada'in hashirin ya tuka bi kulli saharin alim suka ce ka ba shi lokaci kaɗan rike su ka hana su su kai shi da ɗan shi ka tura a cikin dukkan garuruwa da duk wani yanki da kake da mulki ya kai fir'aun ka tura a tattaro maka mutane ka yi gangama ka yi gangami ka yi shela a tattaro maka mutane baki ɗai a ce kowa ya tuka bi kulli safarin ɗai kowane yanki a cikin yankin da kake mulki su turo maka su zo maka su taho tare da tawaga su kuma su taho da wanda yi kowa iya tsayi a cikinsu fir'aunar ko da aka bashi wannan shawarar dama yana neman mafita ne ya ya tsayi yanzu da musa bai ba ta lokaci ba fa hashar fanada sai ya tara mutane ya tara sozawan shi wasu daga cikin malamai suka ce ya tara al'ummar shi baki dai wasu suka ce a sozawan shi ne ya tara da masirita duka ya tara su ya kira su baki dai suka tattaru a wani wuri bila fanana sai ya kira yake mai cewa ana rabbukumul a'la lalle ni ne ubangijinku wanda yake madaukaki a cikin sauran surori Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari yanda aka yi wannan zama Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a cikin suratul qasas lokacin da fir'auna Musa ya zo mushi waɗannan ayoyi ‘yan fada shi da na giwaye da shi suka baya shawara ya tattaro masihirta na ko'ina da masihirtan na aka je aka tattaro su ya ce musu musa ku sa mu lokaci ma'u'idan lana kulifu na wala an tumbakanin zuwa sai suka ce mushi kala ma'irukum yau muzina wa an yi sharar nasu doyi ya ce musu ku sa lokaci mu zo a zamna a yi fito na fito kowa ya kalubalanci kowa kan abin da yake ne annabi musa da haruna suka ce alkawarinmu da ku shi ne ranar zina wata rana ce wadda an ce ɗaya ne daga cikin ranakun sallolinsu a ranar kowa yana barin aikin shi kowa yana zuwa kuma annabi musa ya zaɓi lokaci lokaci wanda yake munasi lokaci wanda yake yayi daidai wanda mutane za su fito kuma ga haske karar kowa zai iya ganin komi ya ce shi ne wa an yi sharar nasa duha a tara mutanen nan a tattaru a lokacin hajji fir'auna ya ce ya tattaro waɗannan mutanen ya tattaro masihirta baki ɗaya suka zauna suka gewaye ba da shi baki ɗaya fir'auna ya yi wannan shilai ya kira ke cewa ana rabbukumul a'la lalle ni ne ubangijin wanda yake maɗaukaki ana rabbukumul a'la malaman tafsiri suka ce yace shine ubangiji wanda yake maɗaukaki fala ahla fawqi babu wani mahaluki da yake busana cewa kullu rabbin fawqu kuma kowane abun bauta to karkashin yaki wannan shine kirarin fir'aun shine abun da fir'aun yake takama da shi kuma shine abun da yake kira da shi na cewa shi ne ubangiji shi ya sa tun can a cikin wasu surorin yake ce ma musa alayhi salam la'inin ta hasta ilahan rai la'aji alannaka minal masujuni da ka yarda ka riki wani abun bauta idan ka yarda ka riki wani abun bauta wanda ba ni ba to lalle zan sa ka a cikin wa'anda suke yan kaso zan sa ka a cikin wa'anda za su ga nau'in ikan azabata a wani wajen yake ce musu ma alimtu lakum min ilahin ghayr ban sanan muku wani abun bauta ba in ba ni ba saboda fir'aun bai ba mutane shi dama ba ma har su iya bauta ma wani abu wanda ba shi ba shi suke bauta kuma shi ke gayin duk abun da ya gayi shi suke aikata shi yasa yake ga musu ma alimtu lakum min ilahin ghayr shi yasa anan ma ya ƙara maimaitawa wa qala ana rabbukumul a'la lalle ni ni ne ubangijin wanda yake madaukaki wanda ba mu wani misala wannan kai matuka a cikin kafirci kenan fir'aun ya ce shine ubangijin su shine Allah su wanda babu wani Allah kuma bayan shi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari da mutanen nan suka zo fajumi as-sahratu limiqatin yawmin miqati yawmin ma'lum dukkan masiritan nan sai suka tattaro a lokacin nan wanda aka sa alkawari wanda sananne ne gare su baki daya suka ce fir'auna ya umarni da ajewa musa ya ce a aswara jewa suka jewa fa'al fawhibalu suka jewa igiyoyin da ke hannuwansu sai suka zama mace zai wa'anda suke yan kanana suka mutane ruwa ido saboda ba mace zan gaskiya bane kamar yadda yanzu nan za ka gani irin masu yin ruwani da suke yi ya zo ma da wani abu igiya ko ganin beji ko wani abu ya ce zai mai da masu alhali kuma ba kudin ba ne ruwaye ne suna aiki da aljannu ne da wata shiddabar su saboda idan zai baka su ka tai ka rike a cikin aljihunka ba maki ka ga sun koma ganyen beji ba kuɗi ba ne na gaskiya idan kuma ya mai da abun maciji da a ce za a ɗan jima za ka ga wannan abin ya koma ba maciji ba to sai suka yi irin wannan ruwa idan suka yi sihirinsu suka je wa igiyoyin nan nasu baki ɗai duka suka koma mutum zai ga sunan suna tahiya fa'alfa musa a samu fa'iza iya hanyar tasa musa sai ya je wa sanda shi sai ga ta macijiya ce ƙatuwa tana bibiya tana bibiyar waɗannan abubuwan wannan sihirin da suka yi tana bibiyar shi tana cancanyewa daga nan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a wani wajen fa'ulki ya saharatu saji wa'annan masihirtan baki ɗayansu sai suka yi sajada ƙaru amanna da rabbi musa suka ce mun yi imani da Allah ubangijin musa ƙala amantun lahu gamla al'adana lakum innahu lakabirukum allazi allamakum sirr fala sawfa ta'lamun fir'aun ne makin shi ma yayi imani tunda ya ga an ci galaba a kan shi waɗanda yake takama da su masihirtan ga sunan sun zo sun yi sihirin sun yi shiddabarin nasu amma kuma a san musa ta zama ciriyali tana tattalin su kenan wannan ke nuna ayar allah subhanahu wata'ala wanda ya ba musa ta yi garin abin da suka nasi su da yake masu asiri ne masu ilimi ne akan fannin asiri sun san wannan abu da musa ya yi cewa ya yi ƙarfin sihiri sun san ba sihiri ba shi yasa dukkan su sai suka yi sajada suka ce sun yi imani da allah ubangiji musa fir'auna ya ce za ku yi imani da shi kayan yi ba ku izini lalle tabbas za ku gani lalle tabbas za ku sani a wani waje Allah subhanahu wata'ala ya mu cewa ya lambatta anna aydiyakum wa arjulakum min khilal yace dukkan ku zan daddace ku zan daddace hannu in daddace kawunan kuma ku gunduwa gunduwa kuma sannan in soke ku ga kunan kwari su dinga cin namu ku hakku bar duniya amma duk da haka nan masiritan nan ba su wasa imani ba da abin da suka riga su da na gaskiya suka tsaya akan bakarsu suka ce lalle su sun yi imani faɗi ma an taɓa ka yi duk abin da kake so ka yi ya kai fir'aun lalle mu muna na a kan makanmu mun yi imani da annabi musa alaihissalam wannan duk bai sa fir'auna ya yi imani ba fir'auna ya ci gaba da nuna cewa shi wa shi ne allah kuma allah nan wanda yake maɗaukaki wanda babu wani allah wanda ba shi ba shi yasa a wajen ma yake ce ma ya hamana ya hamana bulli sarhan la'alli ablugul asbab yake cewa kamar gini ba mamaki in tattaka in kai sama in gano Allah da Musa ke cewa a wani waje yake cewa wa inni la azunnukum min kadhibi lalle ni ina zaton Musa ƙarya ce ke babu wani Allah da ke gare shi a sama kaga ni kafirci ya kai kafirci na Fir'auna cewa yake a mai gini a mai itaji wanda zai tattakawa ya hauye wada da Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wata'ala anan bai buɗe ba mu labarin ba baki dai ya dai ba mu labari saboda kamar yadda muka gari a jiya ana jan hankalin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah yana ba shi labarin cewa duk gwagwarmayar da yake ciki abin da yake ciki yanzu yake fama da shi tare da kafiran Makka to ya saurara ya shi akwai wasu annabawan wa'anda sun yi gwagwarmaya wanda ta yi tashi shine sai ya bashi kaɗan daga cikin labarin Musa da Fir'aun lokacin Allah subhanahu wataala sai ya ce to yanzu Fir'aun ya ki imani ya ga annabi Fir'aun bai imani ba ya tsaya akan bakashi Allah subhanahu wataala sai ya ba annabi shi labari to mu ma a lokacin sai muka dau mataki fa akaza wallahu nakala al-akhirati wal ula lokacin da Allah subhanahu wataala ya ba da labarin Fir'aun da abubuwan da ya aikata na banda da bauɗe ma'ayoyin da Musa ya zo mishi da ƙin yin imani da abin da Musa yake kiran shi da shi Allah subhanahu wata'ala sai ya biyo shi kuma da martanin da suka mai da mishi shine ce sai muka kama shi muka mai uquba uquba wanda take ta lahira wanda ita ce ta wuta da uquba wanda take ta duniya wanda ita ce uqubar da Allah subhanahu wata'ala ya mishi yassa shi ya nitse a cikin ruwa ya halaka a cikinsu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari yake cewa fanta qamna minhu fa aghraqnahum fil yam muka kama su muka tashi maida musu martani muka rudumiyar da su a cikin ruwa a cikin tsakiyar teku Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari yake cewa wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haqq wa zannu annahum ilayna la yarji'un fir'aun suka yayi girman kai da shi da sozawan shi da shi da mabiyan shi suka yi girman kai a ban kasa ba tare da gaskiya ba kuma suka dinga raya cewa lalle su annahum ilaina la yurja'un lalle su ba za su koma a wurin Allah ba subhanahu wata'ala Allah ya ba mu labari cewa fa akhadnahu wa junuduhu fa akhadnahu wa junuduhu fa nabadnahu fil yam fanzur kayfa kana aqibatu zalimin sai muka kama fir'aun da rundunar shi baki dai da duk wa'anda suke tare da shi mabiyan shi wa'anda ba su yi imani ba muka durmiyar da su a cikin ruwa Allah subhanahu wata'ala ce fanzu kai dibi kai nazari kai fa kana aqibatu zalimin yadda makoma ta wa'anda suke azzalumai mutanen banza ta kasance kenan wannan aya ce Allah subhanahu wata'ala yake ba manzon shi labari Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari falamma tara al-jam'an qala ashabu musa inna lamudrakun lokacin da mutanen nan wa'anda masihirta wa'anda suka yi imani da annabi Musa da banu Isra'il da sauransu wa'anda duk sun yi imani da annabi Isa suka shirya cikin dare za su yi ta su bar garin nan na Fir'aun Fir'aun sai ya ji labari yake aika mu mutanen shi yake cewa inna haula'i la shirjimatun qalil lalle waɗannan wasu ɗan tsiraru ne a cikin mu ɗan kaɗan sun bauɗe malamarin kuma suna neman su fice su ce saboda mai mulki in ka mushi tawaye ba wai burin shi ba ka wuta ka bar ƙasar ya huta da kai a'a ya san ko ka bar ƙasar za ka koma ne daga can waje kana kulla mashi makirci shi yasa sau da yawa za ka gani 'yan ta'adda ko kuma 'yan tawaye na ƙasashe ko da sun gudu sun bar ƙasashen ana bibiyar su ana neman a kama su ko kuma dirar da suka shigo kasar sai kaji an kama su kasashen da suka ci gaba ba har mutum ya bar kasar za a bi ya kasar da yake a kai shi a je a kashe shi saboda duk inda dan tawaye yake bai cika sallamawa ba bai cika ba a ce ya tsira ya taye shi shikenan ya je ya ta sha'anin shi ya ba wannan kasar da ya bari baya fir'aun wannan tunanin yasa ya ga Musa da mutanen shi wa idan suka wutar da kasar nan suka dai za su kai wani wuri za su ci gaba da da'awarsu za su gina ƙasa ta su su ma za su yi ƙari babu mamaki za su dawo su yake shi shi yasa yake ce wa mutanen shi hutu mu je mu kama waɗannan mutanen lalle su tsiraru ne ɗan ƙanƙana ne a cikin mu yi to mu je mu kama su kare su je su girma su yi wuya kuma su dawo suna neman kujerunmu suna neman su maida mu kaskantattu kamar yadda su kaskantattu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari fir'aun sai ya yi to ya biyo Musa da mutanen shi annabi Musa ya yi ta da shi da mutanen shi Allah subhanahu wata'ala ya mashi umarni da ya ja tawagar shi dukkan wa'anda suka yi imani tare shi ya yi ta tare da su sun muta suna tariya sai ga su kuma sun zo bakin teku teku ruwa ne waɗanda suna da yawa ba kama iya ganin ƙarshen su balle a ce su je su je wa wasu ga ruwa kuma bayan su ga fir'aun ya dawo lokacin da tawagar musa suka ga mutanen fir'aun sai suke cewa inna la mudraku lalle mu riska kuri za a iske saboda ko a tunanin dan adam waɗannan mutanen haliku na la mahala za su halaka kamar yadda wasu daga cikin malamai suke cewa a tunani na dan adam amma hanga ta dan adam wannan mutanen za su halaka kamar kai ne yanzu a ce wannan kwantar da ke gabanka teku ne kuma baka iya ruwa ba nan kuma bayan ka masallaci ya wanda ya to daga nan wajen masallaci dan bindiga ne da bindiga kana da yakinin yana iske ka halin kai to ka san kawai za ka halaka umma ka shiga ruwa ka mutu umma ka tsaya ya iske ka ya halin shi yasa mutanen da suka ce ma annabi Musa inna la mudrawu lalle mu za a iske mu za a iske to wanda ke nuna ma ƙarin imani da annabawan Allah da dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala da su Musa ce musu kalla innama ya rabbi sayahdi a a ba hakan bane ba hak ba yanda kuke tsammani bane hakan ba za ta waru ba lalle tare da ni akwai ubangiji na kuma ubangijin nan nawa zai shiryar da ni zai kubutar da ni a cikin wannan matsatsin a cikin wannan kangin da muke Allah subhanahu wata'ala sai ya umarni da Musa ne ya buga wannan sandai yana buga ta tekun nan tarrabu biyu suka shiga suka tsallaka da shi da mutane shi fir'aun da suka taho su ma sai suka ratsa suna kai wa tsakiya mutanen annabi musa sun gama nuna allah subhanahu wa ta'ala kawai sai ya mai da wannan suka gani allah subhanahu wa ta'ala duka ya durmayar da su a cikin waɗannan ruwan shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya da fanta ɓamna min a haramna filiyar muka durmayar da su a cikin waɗannan ruwa a wani waje allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labarin cewa wa haka bi ali fir'auna su'ul ada ya gewaye fir'auna da ɗan gidan shi baki ɗaya da mabiyan shi da tawagar shi azaba wadda take tayi muni shine dan nicewa a cikin ruwa suka halaka a cikin waɗannan ruwa annaru yuqraduna alaiha wuduban wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wuta ake gwada musu wuta ake haska musu kowane lokaci guduwan wa'ashida da sai da kuma da maraici wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab a ranar da alkiyama kuma za ta tsaye Allah subhanahu wata'ala ya ce a dirme yadda mutanen fir'auna baki ɗayan su a cikin azaba wanda take ta yi azabar da suka kasance cikin ta a duniya shine azabar wutar jahannam shi yasa malamai suka ce mutanen fir'auna da fir'auna tunda Allah subhanahu wata'ala ya halaka da su har ya zuwa yanzu har a tada alkiyama kullun cikin azaba su fada Allah madaukakin sarki annabi yuqratu na alayya wuduwan washi kullun su sai an gada musu wutar jahannam kullun sai an musu azaba da wuta sai da rana kuma karkashin wannan malamai suke buga dalili cewa wannan wujiya ce mai tabbatar mu da cewa lalle akwai azaba kabari cikin alkur'ani mai girma wannan hujja ce mai tabbatar muku cewa lalle duk wanda ya mutu abubuwan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gai na nau'in ikkan azaba da ke da kai a cikin kabari to wannan hujja ce mai nuna lalle akwai su akwai rayuwar barzan wanda kayan ata da kiyama ne ake yin da matattu suke yi to a cikin wannan rayuwa akwai azaba saboda mutanen fir'auna har yanzu cikin wannan rayuwar suke kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mu musaya da rana yau ma da sayi an musu wannan azab kuma yanzu ma da marice za a yi musu ita gobe ma za a yi musu ita har Allah subhanahu wataala ya tada alkiyama kuma dukkan da su a cikin azaba wanda ta yi wannan ita ce ta wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya yi ba mu sani Allah subhanahu wataala ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la ibratan liman yakhsha lalle akwai izina akwai ɗaukar darasi lalle a cikin hukubar da Allah ya mafi fir'aun a cikin azabar da Allah ya sabkan mafi fir'aun da ita tun a nan duniya da kuma wanda take jiran shi ranar gobe a kiyama to akwai wa'azi ga wanda yake tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ga wanda yake tsoron haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala dama Allah subhanahu wa ta'ala yana lallashin manzon shi kuma yake bashi labari kuma yake gaya ma mutanen kafirran makka kenan in tsageranci suke yi da ci in kafirci ne to ga fir'auna kuma ga yadda kuma yi ta kasance don haka mai hankali cikinsu ya dace ya wasu kamar kai ne kamar yadda malam bawo shi ke cewa idan ka ga geman dan uwanka ya kama da wuta ka shawa ma da kanka kenan mai hankali cikinsu yadda ya yi labarin yadda fir'auna ya kasance duk da mulkin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da ƙarin iko amma ƙarshe Allah ya hallaka shi to babu wani tsagira da zai gagar Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle a cikin wannan labari da ya bada na Fir'auna da Musa akwai wa'azi akwai tunatarwa ga wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari da cewa wa kadhalika aqtu rabbika idza akala al-qura wa hiya zalima haka ne kamun ubangijinka yake idan ya tashi kama alƙarya alhali tana mai zalunci tana mai zalunta kanta da shirka tana mai zalunta kanta da saban Allah inna akzahu alimun shari lalle kama Allah mai raɗaɗi ne kuma yana da zayi sosai kenan wannan kirna mun gani kayan wannan akwai abubuwa da yawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya mafir'au na azaba kayan akai ga ita ya kama annabi Musa ya ce yana neman ya kai shi Allah subhanahu wataala ya ba mu labari ya musu azaba da kyaya ya musu azaba da shi ya musu azaba da kwaɗi mutum duk kudin shi duk ikon shi sai ya kwanta kwana sai kudan tsaya su hana shi kwana duk inda ya motsa cikin jikin shi ya dinga jin tsaya ce duk inda ya motsa tsaya ce cikin kan shi cikin hamantar shi shin yi da yake kwana da ita tsaya ce ko ko sabro aka barkar shi ya ishe ka balle kyaya bayan wannan Allah subhanahu wata'ala suka kin imani bayan wannan Allah subhanahu wata'ala ya musu azaba da shi duk abin da suka aje da sai ya tayi da sun buda sai su ga ya zama shi in suka aje ruwan sha da sun buda sai su ga sun zama shi in suka aje abincin ci da sun buda su ga ya ga shi haka bayan shi Allah subhanahu wata'ala ya musu azaba da kwanni duk inda suka zo sai su dinga ganin kwanni duk inda suke su rinka ganin ya cikin abincinsu amma duk wannan bai sa fir'auna ya yi imani ba ya saduda har sai da Allah subhanahu wata'ala ya kai ga durmayar da shi da halakar da shi baki ɗaya shi yasa Allah subhanahu wata'ala ke cewa lalle a cikin wannan akwai wa'azi akwai tunatarwa kuma haka lamarin Allah yake wannan sunna Allah ce a makasa duk wani wanda zai bauɗe ma abin da Allah subhanahu wata'ala yake kira da shi duk wani wanda zai yi imani duk wani wanda zai dinga yin saban Allah ko kuma duk al'umma da za su taru suna saban Allah suna yanda suka ga dama da addinin Allah ba su bin dokokin shi suna karya dokokin shi to Allah subhanahu wataala ke cewa haka ne yake kama su idan ko ya tashi kama su lalle kamun shi kamun ne wanda yake mai tsananin radadi Allah subhanahu wataala ce inna fi zalika la'ayatan liman kafa azaban alim lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga wanda ya ji tsoron azabar ranar gobe lahira don haka koyar da al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna cin albarkacin addu'a annabi annabi ya riga ya yi addu'a kuma allah subhanahu wata'ala ya karɓa mashi na cewa ba zai halakar da al'umma shi ba baki ɗaya ya halakar da su dukkan yadda ya halakar da wasu sauran al'ummomi mafi yawancin al'ummomin da aka aiko ma annabawa suka ƙin yi imani Allah subhanahu wata'ala halakar da su yake baki dai ya halakar da mutanen annabi Lut ya halakar da mutanen annabi Lut ya halakar da mutanen annabi Ibrahim ya halakar da mutanen annabi Musa ya halakar da mutanen annabi Isa amma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya ce ba zai halakar da su ba baki daya amma dai kan matukar suna saba mashi sun sani ba su sani ba to a cikin lamurransu za su dinga ganin ba daidai ba ya samu za Allah subhanahu wata'ala ke gaya mu cewa duk abin da muke ganin yana samun na fitintunu da musiba bayan jarabawa ko kuma na ayyukan da muke aikatawa na zunuban da muke aikatawa ne wanda daga cikin bayan Allah yana cewa idan yayi zunubi yana ganin tasirin wannan zunubin hagga abin ga yi takalmar shi hancin takalmar shi ya ce yana ganin tasirin zunubin shi a cikin gidan shi to mu yau tsabar zunubanmu sun yi yawa tsabar ma ba mu tunani wasu abubuwan suna samun mu saboda dalilin zunubanmu amma kaɗan ne daga cikin mu yake tunani ya ce anya kaza da ke damuna ba zunubi na ne ba kaza za ka shiga gidanka ka dinga iske ba kwanciya hankali ɗiyanka ba su yi maka biyayya ɗiyanka ba su yi maka ɗa'a matanka ba su sauraron ka kai da babu duk dai a cikin gida alhali kuma ba ka rage su da komi ba to ka koma ka kalli tsakaninka da ubangiji ka yi wanda daga cikin bayan allah yake cewa idan ya yi zunubi to sai ya ga tasirin wannan zunubin a ahalin shi sai ya shiga gida ɓata mashi to haka bayan allah na gari suke duk lokacin da wata musiba ta same su to za su yi kokarin su diba su ga wani layi suka ma'alla wani zunubi suka yi sai su ga e sakamakon wannan zunubin ne Allah subhanahu wata'ala ya jarabta su da wannan abu da haka zunubi ne da saban Allah da bauɗe ma'ayoyin Allah to suna zama dalilin da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya ki saukar da albarka a cikin ƙasashe ya ki saukar da ni'ima a cikin ƙasashe shi yasa za ku gani muna yi ta wahala ana yi ta shan wahala mun ce mun yi imani amma kuma za mu gani ga munan cikin matsanancin talauci ga munan cikin mawuyacin hali to mafi yawanci zunubai ne da suka yi mamu yau Allah subhanahu wata'ala yana jarabtawa don mu ya gani imanin mu yaya ne amma kuma ya gaya mu cewa wasu abubuwan ba bi ma kasabat aydiku saboda abubuwan da hannayenku suka aikata ne yau a cikin nan garin babu abun da ba sai abun da Allah subhanahu wata'ala ya kare amma ana shirka shirka kuma dalilin ta Allah subhanahu wata'ala ya halakar da al'ummomi waɗanda suke masu yawa ko yanzu dalili Allah ya halakar da Fir'auna da mutanen shi saboda suna shirka sun fi tsayawa su bauta ma Allah shi kadai yau za ka gani ana ana shirka mutane da yawa suna shirka haka a dalilin luwani Allah subhanahu wata'ala ya halakar da al'umma annabi Lut baki ɗayan su saboda suna luwani yau kuma za ka samu har ya zama abun kwalliya ne ya zama abun kwalliya ne amma ƙungiyoyi ke da kai masu kare masu haƙƙinsu ko kuma ka ji an ce a cikin dokar ƙasa babu ayar doka wadda ta ce wannan abin haramu ƙasar da ana cewa kashi gomiya tara da tara cikin dari musulmi amma ka ji an ce a ayar dokar ƙasar babu wata aya da ta ce dan luwaɗi ga hukuncin da za a yi shi kuma a haka so ake a zauna lafiya so ake a sai shinkawa jika sha ɗaya so ake a sai shinkawa jika tara so ake a yi noma a samu haci da yawa a samu masara da yawa a sha madara a samu wutar lantarki mutane su samu lahiya a samu likitoci bai yi ba bai yi ba bayan da za a yi wannan abin yayi Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu wadda ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum kasu Allah subhanahu wata'ala yana cewa ku yi tsoron fitina ba za ta samu wa'anda suka yi zalunci a cikin ku ba ku kadai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umarta mu da hali da kyaukyawa da umarni umarni da kyaukyawa da hali da mummuna saboda dole al'umma su yi wannan kuma ba haka nan ba to baki ɗayan su za su dubbai za su halaka Allah subhanahu wataala ya zabe mu ne mun kasance mu zama al'umma wadda take fiyayyar al'umma ba dan komai bace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf watanhauna 'anil munkar Allah subhanahu wataala ya ce ku ne fiyayyen al'umma da aka fiddo a bankasa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'muruna bil ma'ruf kuna martab mutane da su aikata aiki wanda yake mai kyau kuma kuna hana mutane da su aikata aiki wanda yake bai da mai kyau Allah subhanahu wataala ya ga mu cewa lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila على لسان موسى وعلى لسان موسى وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله سبحانه وتعالى يجاو an cine ma banu isra'il a bisa harshen annabi musa da isa ba dan komi ba wa dawud da a bisa harshen annabi dawud ba dan komi ba saboda sun kasance ba su yin hali daga aiki wanda yake mummuna bal suna ma aikata wannan aiki don haka kenan Allah subhanahu wata'ala yana jarabta al'umma ko da ba kuke yin aikin ba idan a cikin ku wasu suna yi Allah subhanahu wata'ala zai jarabta suna yi kuna kyale su suna yi ba a kama hannunsu Allah subhanahu wata'ala duka sai ya kama ku ya yi muku azaba isa Allah subhanahu wataala ke cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fa dammarnaha tadmira Allah subhanahu wataala ke cewa idan muka ga dama muka yi niyin wasu al'umma da halaka sai mu umarci manyan wannan al'umma manya masu wada'a suwa ke tsara kundin kasa manyan kasa wakilai 'yan kasa suke tsara Allah subhanahu wataala ta sai umarce su su yi fasikanci a ciki ai kasan babu abin da kai fasikanci kamar a ce kasa kamar irin Niger a ce babu wai ayar da take hukunta masu yin wannan laifi babu abin da kai wannan fasikanci Allah subhanahu wataala ta sai mu bar su su yi fasikanci su yi yanda suke so a cikin wannan kasar Allah subhanahu wataala ce fa haqqa alaiha alqawl sai gaskiyar mu zancen mu ya cin masu na mina alkawarin Allah da ya yi na durme da duk ƙasar da ta bauɗe mashi fadammar na haka da mira Allah subhanahu wa ta'ala ce sai mu durme da su mu hallaka su hallakawa wanda suke mai tsanani yasa zai yi wahala mu gare ne zai yi wahala mu ga yadda muke so alhali mun mai da saban Allah kwalliya alhali muna zaluntar kanmu ta kowane fari ana ai shirka da Allah a yi zunubai ga sunan a yi ta zinace zinace a yi ta shaye-shaye duk wasu manyan laifuffuka wanda Allah subhanahu wata'ala yake wushi da su wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana ya samu su hukuma tun a gidan duniya mu yanzu sun zama su ne kwalliyar kaji ana baka shan komi baka mata baka shaye-shaye baka cin ko sai a ce a to kai alalabe ka kenan kai baka cika ba in dai ba kai ɗaya daga cikin wannan kenan kaga wannan ke nuna mu sako yanzu har ya zama abin kwalliya ne a gare to wannan bai kai mu fita shi zai sa za mu kasance a cikin kunci kunci ma zai karu a bisa yadda muke yanzu a ciki matukar muna a bisa hannu idan muna so mu gyara da da Allah subhanahu wataala shi kuma Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin zai gyara Allah subhanahu wataala ya ga qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilu as-samaa 'alaykum midraa ku nemi gafara ubangiji ku bar bauta ku bar yin zunubai kuma ku yi zunuban ku tuba kuna masu mika wuya ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ce lalle zai gafarta mu bayan ya gafarta muku yursilu as-samaa 'alaykum midraa zai sauko maku sama ruwan sama da albarkatun da suke hindowa da kayan gona da komi da komi da arziki zai yalwata a su sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne suka rike da wannan ne Allah subhanahu wataala ya ba su nasara suka isar da addinin Allah har ya kawo a inda muke a yanzu amma yanzu babu abun da muke wasa da shi kamar addini alhali kuma babu abun da yake da tsada wadda ce mu rike da kima da daraja kamar aiki kuma da mutane za su gwada su gani da sun sha mamaki Allah subhanahu wataala ya ga mu in tansurullah ya suru wa yusabbit aqdam alqawlan Allah gaskiya ne bai tashi in dai za mu taimaki Allah mu yi abinda Allah subhanahu wataala ya umarce mu mu guji abinda Allah subhanahu wataala ya hana mu to Allah subhanahu wataala zai shiga lamarin mu kuma zai sauka mu rayuwa komi da ya yi tsanani Allah subhanahu wata'ala zai mai damar shi mai sarki Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari bayan ya kama fir'auna ya kashe shi ya ce to haka ne lamarin shi ba ga fir'auna ba kadai ya ce wa kazalika akfu rabbika idan aka zarkura wa hiya zalima haka kamun Allah yake idan ya tashi kama alƙarya alhali tana mai zalunci zalunci ba dole sai kafirci ba ba dole sai kafirci ba saban Allah ma zalunci mutum ya dinga zaba a saba ma Allah yana yin aikata manyan laifuffuka wannan ma zaluntar kanshi ne shi yasa Allah subhanahu wataala yake ga mu muke cewa inna aradna al-amana ala samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula saboda dan adam ya kasance mai zalunci ne kuma wanda ya kasance mai jahilci kenan duk wanda ya saba ma Allah to yayi zalunci saboda bai yi abin da ya dace wannan shi ne ake ce ba zalunci ka sa wani abu a wurin da ba wurin shi ba shi ne zalunci adalci kuma komi ka yi shi a yadda yake a daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kakkai dama kakkai hagu to ka sa wakka a dama wannan shi ne adalci kana yin hagu to ka yi zalunci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce idza aka zalqura wa hiya zalim da haka halin da muke ciki dole sai mun koma ga Allah muna cikin wata mai albarka mu yawaita tuba ga Allah mu roki Allah subhanahu wataala ya yayi mun kurakuran mabannata kuma a cikin mu kama hannuwansu saboda dole sai mun kama hannuwansu matukar bannan tana ci gaba to matukar bala'in yana ƙara sauwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa a cikin hadisin da Nu'man bin Bashir ya rawaito hadisin Imam Bukhari ya fitar da shi yake cewa masalul qa'id ala wududillahi wal waqi fiha كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها yace misalin wa'anda suke wanda yake kiyaye dokokin Allah da misalin wanda bai kiyaye su yake saba ma Allah ke yace kawo amma suna rayuwa a guri guda manzo Allah ya buga misali ne dan ya nuna mu kama hannun masu banda dole dole ne a kama hannunsu a hana su indai ana son zaman lafiya ya ce to kawon misalin mutane ne guda biyu suka sai jirgin ruwa guda al'umma ce guda biyu suka sai jirgin ruwa guda wasu suka samu saman shi wasu kuma suka samu ƙasan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu wa'anda ke ƙasa idan suka buƙaci ruwa sai sun bi ta sama sai su sai sun bi ta wajen wa'anda ke sama kinda su ɗebo ruwa a cikin teku sai suka ce ina ma mu fasa jirgin ruwan nan ina ma mu mai ɗan huda wanda take ƴan ƙarama mu dinga samun ruwan mu ta wannan hudar ba sai mun hau ba muna cuta wa mutane na samu sanin kowa ne jirgin ruwa da an wasa shi ruwa na shiga cikin zai nicewa zai yi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da sun bar su su ebo su wasa wannan jirgin to baki ɗaya su sai sun halaka to haka ne kannan mu da magashiyan mu da duk waɗanda muke rayuwa da su muke ganin suna ayyuka na ashi to da za mu bar su ci gaba da yi to baki ɗayan mu za mu halaka Allah subhanahu wataala in ya tashi sauko azaba shi baki ɗaya ne kowa zai ɗanɗana kuɗa shi kowa zai yi a jikin shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in suka bar su suka wasa wannan jirgin ruwa to za su halaka baki ɗaya amma in suka kama hannuwansu suka hana su su wasa wannan jirgin ruwa za su tsira baki ɗayan su haka ne yanzu idan muka kama hannuwan mutanenmu aka kama hannun masu sako kowa ya yi ya ƙoƙarin gudun wanda yake iya bada hukuma ta yi nata tsolatizawa a cikin unguwa suka yi nasu uwaye a cikin gidaje kowa ya ɗauki nauyin shi magajiyai a cikin unguwa suka ɗauki nauyinsu 'yan unguwa a cikin unguwa suka ɗauki nauyinsu na kan baki su zo a wata unguwa su musu baɗala to sai mu tsira tare amma idan kowa ya zira ido ana cewa a bar su lokacin su ne to kowa zai kasance cikin azaba shi ya samu ta cikin wannan yanayin da muke ciki mun sani ba mu sani ba muna girba abin da wasu mabannata daga cikin mu ne suke aikata ba Allah subhanahu wata'ala ya tausaya mana Allah subhanahu wata'ala kada ka kama mu daga abin da wawayen mu suke aikata ba anan ya kamata mu tsaya abin da mun karanta daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wata'ala